أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال أجئتنا لتخرجنا بسحرك يا موسى فلناتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سواه قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أيها الشيخ اذكر لنا بهذا المحضر والتعطف في نظرة تأتي لنا بالزبر أجيا muna cikin wannan sura mai girma mai albarka ta suratul Taha inda Allah ya ce ma annabi Musa da annabi Harun ku je wajen Fir'auna fa kula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar aw yakhsha wa Fir'aun shi Fir'auna ukuli fafi malamai sun yi sabani a cikin lamarin Fir'auna hal kana ya'lamu bi wujudillahi tabaaraka wa ta'ala aw la ya'lamu ke shi fir'auna ya san akwai Allah ko bai san Allah ba as-sahiyya ingantaccen magana anna fir'aun shi fir'auna kana ya'lamu Allah tabaaraka wa ta'ala ya san Allah ko da yake cewa ana rabu kuma da ala ya san ba shi Allah bi dalili anna Musa saboda annabi Musa na cewa da kanta alimta ai duk ka sani ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض فجوا لقد علمت دكاتا صرح موسى لأن فرعون يعلم خالقه النبي موسى يا بيان فرعون يا زمان وهو بسؤاله لموسى سنلت بيت مع النبي موسى وما رب العالمين كان يسعى في وإجابة موسى بقوله رب المشارق ورب المغارب da kuma ce mai rabbukum wa rabbu abaikum awwalin da kuma cewa fir'auna zamahu bil junun ya ce annabi Musa ma hukaci ne inda yake inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun saboda ya ce wa ma rabbul alamin bai ce wa man ba da ya ce wa man rabbul alamin sai a ce rabu kuma rabu a bayi to shi haƙiƙar zaɓi yake tambaya ma hiyatu zaɓi wa ma rabbul alamin to sai annabi Musa alayhi salam ya ba shi ansa ba a wani ya tambaye shi ba ya tsaro alil mahiya yana tambayar mahiya huwa ta'ala an zatillah ya ce wa ma rabbul alamin ay ma haqiqat rabbil alamin wa Musa annabi Musa ma ajaba illa bi sifat bai ba da amsa ba sai da sifofi الجواب ما طلبت السؤال تنبيا بالدليل التنبيا رواه فرعون بالجنون فرعون ياتي فيه لهوكا هذا دليل ان فرعون كان يعلم الله فرعون يتحلى ولكنه كفر عنادا فقط سيديا كابو الجمع الله لتنزوره يروى ان موسى اي روايه عن النبي موسى لما بعثه الله sanda Allah ya aiko shi wa ta ne fir'aun ya samu fir'aun yana kiran shi zuwa ga Allah wa qala lahu annabi Musa ya ga man fir'aun cewa inni rasul rabbil alamin ni ubangijin ni manzo ne na ubangijin talikai qala lahu sai fir'aun ya ce idza amantu bika ma ta yakunu idan na ba da gaskiya da kai ile ne sakamako na kan sai yake annabi Musa yake azmanu laka shababan la tahramu abada la ramunce maka za ka zamo mai kurciyar da ba su ba idan ka ba da gaskiya da ni to ba za ka yi tuki ba wa mulkan la yazulu abada zan baka mulkin da bi gucewa har abada إلا بالموت تلك وتبقى لك أمته قلبك زي وضوء أجيك ولا تجد شيئا يؤلمك فأبدا زي ما تشيو أراجوك وإذا مت تكون في الجنة رجلك منه الجنة لا تشيك فاستحسن هذا فرعون يا غوانا يا غكن wannan magana cewa za a bashi kurciya ba suwa mulki mara yankewa sannan za a bace da ƙarfi sannan ba abin da zai mai ciwo ko ya shiga aljanna ya karbi wannan walakin hatta yashawir hamas yace a bari sai waziri ya zo waziruhu kana ghaiban haman shi ne waziri ne wala ma ja'ahu haman da haman ya zo shawarahu fir'auna yace ku ina shawara ce ku bi annabi Musa mai imani قال له هذا الذي دعاني إليه موسى حسن wannan bauta ma Allah abu ne mai kyau wa ana uhibbu an aqbilahu ina so in musulunta kana lahu ha ma da bai jin kunya bai jin tsoro sai ce kuntu azunnu annaka rajulun aqil fir'auna da na dauka kai mai hankali anta la'ala ilahu rabbu kana ubangijin da ake mabauta tu'minu bi Musa ka fara gaskiya da Musa wa tasiru marhuman da ko ka koma bawa hada la yaqbalu ahad sai hankali bai yadda yana ubangiji ya koma bawa am tana fir'aun sai fir'aun ya ce amfani imani wa tabi'a haman ya ji haman wa baki ala kulli ya ce gaba da kafu abuwa kana hadikan aqila fir'auna mai basira ne mai hankali wala yujadu aqilun yashku fi wujudillah ba mai hankali da zai ce bai san akwai Allah ba li hadhihi dalail wa inna dalilina mutafa sannan shi fir'auna yana ganin halitta ga sama ga ƙasa ga ruwa ga duwatsu ga itace wa ya'lamu Allah budda li hadhihi al-mawjudat yamujid ya san wannan halitta dole akwai wanda ya samu da ita sannan fir'auna mulki ne bakin misra yake saboda sanda annabi musa ya koma ƙasar madiyana sai yana ce annabi shu'aibu yake la taqaf la jawta min al-qawmi zalimi kabacin tsoro ta tsira daga azzalumai mulkin fir'auna bai kawo shan yani annabi fir'aun mulkin fir'auna ما بلغ مدينة بيكاو مدينة ومدينة في أرض الشام مدينة الأشريكة الشام إذا هذه المملكة الصغيرة وأن كرم مسروتا لا يملك إلا هي فإذا قومي سي مصر كنت هنا جوا عليه تريم ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون يقول يا سبع مثل أكلي لا تحدثه نفسه أنه رب العالمين بايد ذا أهلي ليس ولا ويشين رب العالمين saboda a duniya bai mallaki komai ba in ba ya ba wanda ra'awun yana alimin bidda fir'auna ya san Allah walakinahu kana mutakabbiran jabbar sai dai fir'auna mai saurin kai ne mai girman kai tsariyar mai shishigi fata hada ya yi musu samuwa Allah ma'aimi ta da ya san akwai Allah qal sai fir'auna yace a ji'itana yanzu ka zo mana ne da suna annabta da manzanci zai kuri da na min ardina da ka fice mu daga ƙasar mu bisa da rika da iya tsirinka ya Musa ya kai Musa ya nemi annabi Musa da ce bai madadi allati hi adul abna'i dunya al'adar mutanen duniya مع أهل الله يجلسون حفظ وليا الله يتجمونه بحب الرياسة سيسوتهم سيسو لسوء الجرمى وحب الملك لسوء الملك واتكسوا لسوء الإنكاية وسيتي فلناتينك جسدنا مزوما بسحر مثله جسده إن ونناك وهذا ليكذب قومه الفطر يا أيها المغارة أن يسرى ومتى أن يسرى يرغبون إذا أرادوا إذا يقول عمل أن موسى موسى إنما جاء ليعذله من ملكه يا لوي وسجوي ملكه ويأخذ هو الملك يكام ملكه كتنش كلهم يتعصر لفرعون هو نبي فرعون فهذا مقصده الأول ونفك فرعون كينا سبوي بايا نيكر سبوي بايا موسى كم موسى أنت وايدي إن فرعون wazaniyar rabahu bisiri na ya ce bin cewa mai sihiri saboda mutane idan sun gano wannan mu'jiza ce ta Allah za su tsoro su imani to sai Fir'auna ya gwada musu sihirin banza ne kawai dan haka ya fitar da mu'jiza Annabi Musa da cewa sihiri kawai dan mutane su ji tsaurin kai mutane su yi karfin halin jayayya da Allah da haka faja'al bainana wa bainaka maw'ida ka sanya lokacin haduwa tsakanin mu da kai la nukhliquhu nahnu wa la anta da mu da kai ba za mu samu wannan lokaci ba ka samu muna maganan ciwon ko maganan ciwon wuri wanda yake daidai wa daida wa kana amran maw'idi ya wajin sa lokaci ila Musa ga annabi Musa min shiddati ta'aqqulihi saboda yana da hannu hatta yuri ya qawmuhu har ya gwada wa mutane cikin tsawa annahu la yahaw ai shi bai ji tsoro ba annahu musta'idun la yu'id shi ya shirya duk lokacin da za a sa to a sa sawabu qarib aw ba'id lokacin da za a sa kusa ne ko nesa a sa law zaraba maw'idan bi nafsihi da fir'auna ya ce a sa lokaci ranar kaza faruka ma ya shukku yushakku annahu ya hafu yi sai sai a ga kamar yana da tsoro ne walakin ka al-ikhtiyara li Musa ya ce ya ba ma Musa ya zabi da kanshi dan ya fara wa mutane shi shi ya juya fa maganan siwan ai fi maganan wasu ka shirya mana wuri matsakaici tattauni ilayhi musafirun jayi ina tsarfai duk wanda zai fito daga wajen ko daga wajen ka ya zama tsaka-tsaka na za'a. Ƙal, annabi Musa ya ce mawu'idukum ranar da za mu haɗu da ku a ga aya Allah yau musdina ranar sallah yau wa'idin lahum ranar da suke bukin sallah yadda zayyanu na fi suna kwalliya wa yajtami'un suna haɗuwa to annabi Musa ce ina son wa an yusharan na a tara wa mutanen misra gaba ɗai tsohon lokacin hannu ainihin nazirin bima ya kawo kowa ya kalli abin da zai faru al'ayyar fil umami ido da a cikin al'umma ji shi Ibrahim radiyallahu anhu kana hamsatan idi guda biyar ne ayyubu qawmi Ibrahim ranar idin mutanen annabi Ibrahim ran da ya fuskare gumaka to kaga ranar idin su kama da ya ci fi zikirin abiya kamar yadda za mu yi bayani in mun kai suratul abiya wa idu qaumi musa idin mutanen annabi musa ita suke ce mai yawmul sina hada yau wannan rana ita ce ranar idi ne wa idu qaumi isa sai ranar idin annabi isa mutanen annabi isa yawmul zuril ma'ida ranar da ma'ida ta sauko daga sama وكان لأهل المدينة رجال ‘yan Madina Yahudawa suna da ranar idi guda biyu da suke haɗuwa a cikinta. Fa'aftar kuma Allahu lahum sai Allah ya musanya masu da idai al-fitri wal adha ya ba musulmi idin karamar sallah da idin babbar sallah. A bakiyar hadhihi al-ayat wannan idoda guda biyar sun wanzu ila yawmin qiyamah hatta qiyamah mutanen annabi Ibrahim suna da ranar Idi mutanen annabi Musa suna da yawon zina ranar Idi mutanen annabi Isa suna da yawon zina ranar da aka sauko da ba'ida sai mutanen annabi Muhammadu suna da Idi guda biyu amma an musan ya zo da Idin karamar sallah da Idin babbar sallah to annabi Musa ya nemi ranar haduwa ta zama ranar da za a yi sallah saboda kowa ya zo ya ga ikon Allah har na kauye da shi mulkin da ne fa tawalla fir'aun fir'aun ya juya fa jama'a kai yahu sai ya tara ma abuta ma ya tace shi me la sahara zama da ba thumma tabi bil maw'idi ya zo da su wajen haduwa qala lahu musa قال له موسى عليه موسى عليه السلام سيجي مصر وهم اثنان وسبعون سو سبعين دبيوني مع كل واحد حبل وعسل هو ينا دوكه da sanda yana dauke da igiya sai annabi Musa ya yi musu ganda yace ya kuma da ba guda 70 da suka zo su jayayya da Allah wai lagu kan ai alzamukum Allahu alwayl Allah ya nizimta muku tabewa la taftaru kaliman ala Allah kan ku kirkiri kariya ga Allah bi shiraki ahadin ma'ahu da tara wani da Allah a cikin bauta idan kuka yi shirka fa yusfitan ku Allah zai halakar da ku bi azabin min indihi da azaba daga wajen shi wa kada khaba man iftara duk wanda ya kirkiri ƙarya wa kada babu ya ta fata na zahu sai suka yi jayayya amrahu lamarin su bai nan tsakanin su fi musa wa abi akan annabi musa da dan uwanci wa ta kunna jawa suka koya ganawa tsakanin su to ya za
قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى
Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya haɗuwa annabi Musa da shi da annabi Harun da wayannan magaba guda saba'in da biyu bayan an haɗu kuta nasaru amrahum bainahu sai suka rika jayayyan lamarin su tsakankanin su shin Musa annabin Allah ne ko matafi ne ƙaru sai suka ce da an fita ga kawunansu inna halari wayannan mutane guda biyu Musa da Harun la sahirani masu sihiri ne yuridani suna nema yuridani suna son an yi kuridaku su fishe ku min arzikum daga ƙasar ku bi sihiri ma da iya sihirin su wa yana haba suna so su tafiyar bi tsariƙatin kuma da mutula da wannan hanya ta ku madaidaiciya ay ya'dilanikum an dawlatikum suna so su raba ku da girman ku wa yadhaba bi tariqatikum su tafiyar da hanya ku ta bautar fir'aun da haka fa ajma'u kaydakum ku tara madaban ku da masu majincin ku thumma atu saffan sannan ku zo masu yin sahu sahu man ista'ala wanda ya yi rinjaye wa qad aflaha al-yawm ya samu babban rabo ma'ana duk wanda ya kare yau to shi ne mai nasara bai ta ma tsara mada ba zuwa hannu wa kana da fir'aun bin mu'i fir'aun ya yi to da rundunar shi qalu sai suka ce ya Musa ya kai Musa mu mun shirya yamma an turki hasar ko dai ka je ka sallaka awura ko mu je ba wa yamma an nakuna awwala man alqa ko mu zama mu ne farkon masu jefa in shi ta takaddam in kana so fara alƙi asa ka jefa sandar wa in shi ta na takaddamu bi imanin dana in kuma kai ka dama mun mu fara jefa dan annabi Musa bai da tsoro yace fala alku ku jefa sandar amara Musa annabi Musa ya hore su an yurku qablahu su je ba san suna da dubbai kame shi ya nahu in an sa a sahu kamnahu idan ya riga su je ba sanda idan macijiyar nan ta fito mutane za su ji tsoro sai su wace kafin wata za ta bayyana abin da ake so ya bayyana sai zan bai bayyana ba don haka ya hore su da jefa sanda don ikon Allah ya bayyana wal amru bil ma'siyati ai horo da sabo da ya ji su halatta ba walakin sai dai ko da yake mama da ba su je ba ganda wasila ila zuhuri haq hanya ce da gaskiya ta bayyana wa kullu wasilatin ila al-haqqi fa hiya haqqun don hanyar da za ta sa a gano gaskiya to wannan hanya ta zama gaskiya to shi ta ce annuku ku jefa fa alqaw sai suka jefa suna jefawa fa'iza ibado sai ga igiyoyin warsiyon da sandunansu yukan yaro ilai ana kara ana kamanta ma mai kallo min sihirin saboda tsananin iya sihirin to sai ana kamanta ma mai kallo annaha hayyati a kamar mace sai ne ke tana ciki suna gudun ciki fa kullu asan yana fihim duk sanda daga sandunan su sarar tsobarar ta koma kuma maci wa kullu hamle ta zalika duk igiya ta koma maci to tun da annabi musa ya ga sanduna da ikon madaba suna walau walau walau suna wa yawo kamar mace sai fa'awu jesa musa sai annabi musa ya ji hifatar finansi tsoro a cikin rai ne cewa to kyanta su yi galaba kyanta su yi nasara a kan shi a can gaba shekul islam wata adadin ana wani nasa da tsarin ya ya gano sirrin fa'auce da fi nafsihi fi fatar kusa dalilin tsoron satta da aure ke alku ku je ba san da ya kwai sai ya ji muryar Allah hadisi rabbani yana cewa ألقوا حبالكم وعصيكم يا أولياء الله يا قوة يا الله وجيب يكون كل سنتكم سيادة يوسف يركع ثلاثة mun kokari mun lalace ni ina rasulullahi nabiyullahi ina kallon su yan wuta makiyata madaba na ta murya rabbani tana wai alqu kibaraku wa isiyakum ya awliya Allah to rigima ta shiga shin wa awliya wallahi shin su Allah ya dauka ya aje ni ko ko ni ya dauka ya aje su za ka kai bala'i ko babu to shi ko Allah na kallon ƙarshen su za su imani da Musa in sun yi imani da annabi Musa sun zama auliya wallah to amma annabi Musa da kunne ne ya ji alqu hibarakum wa isiyakum ya auliya Allah sai ce a a auliya Allah ne kuma ga nabiyullahi na magana a'da'ullahi su kuma auliya'ullahi to kuma kalimullahi ne zai ya tambaya akwai matsala wallahi to dan haka fa'auta da Musa, sai annabi Musa ya ji fifatar faɗuwar gaba da tsoro filon su yare. To kun gane ba, don gaban ke ba ya abu ne ne. Ai, a hasa Musa da kawufe, annabi Musa gaskiya ya ji tsoro. Lamin ta hada an na sai ya gani ba mu'ujiza, ya san sihirin su bai ne jaya mu'ujiza shi. Walakin, walakin maharafata an yi tarisa an rubu Allah sai dai kan lamarin ya rikice ma mutane ya zan ba su gano cewa wannan mu'jiza ce ba wacce da gobe ba fala yu'minu bihi wa su imani da shi ba da haka sai ya ji tsoro Shubran ya ce kai fa ya kafu Musa min ghairillah ya ta ai nabiyullahi kalimullah ya ji tsoron wani Allah وهو عارف بالله كما يسأل الله يسأل أول ما الله ما لا يتوب ولا يتوب لما يخف لم يخف من السحرة من السحرة لم يخف من السحرة بايرا قرية دبو بني ولا من فرعون با فرعون يتوب إنما خاف من التجسي تجلل دي جاء كل واحد شيء كثير مصروف al-ma'ruf wanda ya saba an ya kuna tajallin yau tajallin da Allah zai bai yau kama kablahu irin wanda aka saba ne yana tajalliya da tajalli wa hiya fi mazhar fir'auna tahriyatu mazharin da Allah ke bayyana mai a cikin fir'auna a hauru Da haka shi annabi Musa ba fir'auna ke kallo ba yana kallon kuwa Allah da ƙahariya da jabarutiya Allah da ke cikin Fir'auna. To wannan jabarutiya da a cikin Fir'auna ita ka tsoro ba Fir'auna. Au annal bashariya ko ko a zaman Musa dan Adam ta ga tafiha da lahau yana sa ya ji tsoron ta ina nasara ko kai. Al-anbiya wal awliya annabawa da waliyai la budda an tafqa fihim bashariya. Dole suna da bashariya a cikin يخافون في بعض الأحيان سرعة الطرق أساسا لوكتا كما يخاف الناس كما يتمت عليك جسمه وترانا غبرة تأتاك عمدينا من الله صلى الله عليه وسلم تغبرة تأتاك بل بل بل بل تنا بربلية سيدنا عمر أمير المؤمنين ينا خليفة من الله يبقى دقوته ya kira takalmi da ya ga gobara ta taso ga gida da ke ta gudu ke ta gudu sai wani ya ce amirul mu'mini da amirul mu'mini ya ce kai na lafiya wuta wuta gobara sai ya ce har da ku kuna tsoron wuta sai ya ce jahilin banza wa ya kawo wuta ya ce Allah ya ce to Allah ya ce ta kore ni ba ya ce kai ba ka da hankali ya ce firarun min Allah ila Allah mun gudu daga Allah wani wani Allah ƙarar yin zaga da kuma fadi bari ne na amirul mu'minin ne yana gudun wuta ni ba wuta nake gani wanda ya ɗauko ta nake gani a cikin ta wannan shi ake ta masanin Allah amma ga ke tara a ɗan ba a komi to cikin ba a komi nan za a yi maka komi kuma in an maka komi la yusalu amma yafal wa hum yusalu ba kai sai ka to Allah ya an kai kabari aka dauke ni ba Allah ya an kai kabari aka sassare ni na ruwan Allah hikimomin Allah yawa ga su annabi Isa alaihi salam wata rana ya ga wani yana addu'a Allah ka biya min bukatata Allah ka biya min bukatata sai annabi Isa ruhu da ya sa baki yace Allah wannan bawa na wuce ɗaje na addu'a na dawo yana addu'a Allah ta saka ba ƙarewa ce ba sai ce ni da ma ne roƙa da suna sallamai na ba ta abin da ya to Allah ai sauri a sallamai mana a ba ta abin da ya gani ba sai wuce ba ko da annabi Isa ya dawo sai ya isko bawan Allah nan zaki ya mai kata hannu daban kawa daban kai daban an kurmi an wada hanci sai ce ina da zai Allah ba wannan ne mai addu'a ma yace i za ka yi ya ce na ga zaki ya mai kata kata ya ce ba ga asar da shi ba ya roƙe ni bukata lokacin biyan bukata fakewa sai da dinka ta mai na fashe da rayuwa na fashe da lahiya har lokacin biyan bukata ne kai ko wa kulika da insanu kulika da insanu min adam wa kana al insanu atura kai ko sai yace a yanzu yanzu a biya mai bukata yanzu yanzu to shi ne sai na turo zaki ya kashe shi zai iya kai shi ga wannan matsayin da da sai ya shiga ko ka je kai wannan matsayin ba ma yanzu ya yi babban shahada zaki ya danye shi an yi kace kace da shi ko da ma yana neman shahada ne kuma ya samu to da haka kai ma in ka nemi bukata bari kai ma Allah Allah yanzu yanzu yanzu Allah na ma yanzu yanzu dan shi Allah da dazu da yanzu sai suke kare sai ya gyara maka zama hankali kwance wala ya kafu ku ba kuma ba a komi to shi ne tsoron da yake ji ba wai yana tsoron su bane yana tsoron tattalin Allah da ke cikin fir'auna walakin sai dai annabawa da waliyai bashariya na tabbata cikin su suna jin tsoro yadda mutane ke jin tsoro walakin yu'aqinuhum al-haqq sai dai daga baya sai Allah ya ba su aminci sai su samu aminci ba za su ji tsoro ba to da muka ga ya firgita kunna sai muka ce ma annabi Musa la tarab ko da kace muke alqu ya auliya Allah la takabbari da tsoro hada huwa mutsabu Musa abinda annabi Musa ke son ya ji kenan ba matsala Ina za ka gane shi Allah ba ruwa ne mutanen ƙasar Raja shekara ɗari da suka wuce ita gwamnatin sai ta tara masu addinai ta ce ita ba ta yadda da Allah ba abu da ta yadda da shi kwaministanci komi shi yake kwaministanci kina ba su yadda da Allah ba sai aka dawo musulmai masu sallah masu imani gwamnatin rata ta lokacin sai ta ce me yasa kuke sallah suka ce wata Allah me yasa kuke azumi wata Allah wane ne Allah suka ce mai wanda ya yi sama ya yi ƙasa ya yi duniya ya yi lahira ya yi mu ya yi ka sai ta ku yanzu na Allah ya yi ku suka ce Allah ya yi ku sai su to za mu rike ku cikin ɗaki ku kwana arba'in ba ci ba sha shi ubangijin da ya yi ku ya rika ba ku abinci idan an kwana arba'in muka buɗe muka gan ku lami lafiya addini kuma musulunci addini ne mai kyau sai mu bi sai mata gwamnatin kasar lafiya ta bi musulunci sai aka kira yan gwamnatinci ku ya addinin ku yake suka ce a mu addinin mu waye mu sun haife mu innan mu ta aure baban ana nan sai aka haife mu da aka haife mu aka ba mu da muka sha nono aka yaye mu ana ba mu abinci kunu da mura da haki mu haki a ubangiji to kai yiwawa ne sai ta to kuma za a rufe kuɗaɗe kwana arba'in amma za a riƙa ba ku abu da kuka so da sani uwayen tun da su a waje da ku su ba ku abin kai da rana a ba ku abincin rana da daddare a ba ku in aka kwana arba'in mun fi ga uwayen ku ko kuna da ku ba ku mutu ba to a dide ku a gaskiya ta ga aure da musulmi cikin daji jarabawa bala'i daga Allah aure ne ɗan kwaministanci cikin daji to su ƙattan banza da asuba ta yi sai a kawo su abin kai duk abin da suka so dankali ne shayi ne farfesu mata kunu ko mene ne ka ta ana kai sai a ba su da ana a yi musu abinci sai sun tuli da da ta haka su ko waliyan Allah sun yi imani da Allah suna ta cikin ɗaki gari ya waye ba a hotel ba rana ba na dare yau haka gobe jibi gata citta sati wata shi ko Allah ya matsu waliyan nan su sai aljanna sai turo Azra'ilu je a aikata su kai jahili sai ka ce yunwa da cikin ruwa ta kashe su amma Allah ai ai yana iya ɗauke masa yunwa da cikin ruwa to sai ya to irin ta alaihi Musa da suna aibai sai Allah ya ɗauke masu yunwa ya ɗauke ya ɗauke yunwa ta kishirwa ya ɗauke ma rayuwa gaba ɗai ya kai su aljanna to ba shi ba ta sai mutuwa waliyan Allah sun wuce aljanna su ko ɗan kwaministanci kullum abokai bisa kai da na rana da na dare ko da aka ce kwana arba'in sai shugaban rasha ya ce a buɗe inda ƙasar nan ko da aka buɗe sun yi mulmulmul sun koma fara-fara ƙarta sun ci sun ƙoshi ba wahala ba aiki eh su kawai aka ta a ci da safe da rana da dare sai ce kai akilin ku yana da kyau sai ce to abu da musulmai ko da aka buɗe duk sun ƙare sun bushe sun rasu sun daɗe aljanna sai ce kai wai ga da addinin su mai kyau ne da Allah ne wani su mutu to tun daga wannan rana ita rasha ke yaƙi da masu musulunci wai saboda Allah ya bari su mutu to shi ne annabi Musa ke gudun a ba madama dama su yi nasara kai lai shi ko Fir'auna ya kace shi a je an rinjaye shi ya wuce a tana to shi ne Allah ke la tahab kakka ji tsoro innaka antal a'la kai ne madaukaki kai za ka rinjaye wa alki ma fi yamini abin da ke hannun daman ka na sanda wa alki jefa shi kana jefa sandan nan ba ɓata ba ɓata lokaci tana kaf za ta haƙiƙe ma sana'u abinda suka aikata na suke inna ma sana'u duk abinda kake suna yi kai ku sahir shake ce ma makircin madadi wala yuflihu sahir madadi ba zai tsira ba ba zai samu rabo ba hayatu a can duk inda yake ba alƙa musa asa annabi musa ya jefa sandan nan bai yi kun Allah. Fata da kafar sai ta haɗiɗe kulla masu naru duk abin da suka shirya na ikon nan da sandunan nan nasu. Wa jana tsobar bayan macijin annabi Musa sandan nan da ya jefa sandan shi sai ta koma ƙato kamarcin maciji ta canye sanduna ta canye ikwai sannan ta dawo tana sunsunan madaba tana son ta cinye ɗan tsarwa ga ɗauki to da ta kasan ɗaya sai ta ce waye kira su da auna sai macije nan ta su haɗa su su sai ta ta san makato kujerar da auna tana so su gaita su yi musafaha da auna kuma kun da sai irin musafaha macijiya sai mai ɗaki ga idanu mai mutunci to shi ne jalar tsoron maciji ya yawata tsara ya fitari ulin hijarata bayan ya canja santuna ya canja ikwai bai ƙoshi ba maciji na sai faɗa ma duwatsu wanda ba da ta manyan duwatsu yana haɗewa ya sma'u da aswatar hijara ana jin saukar duwatsun nan kikis kikis fi daubin tsoron a cikin cikin maciji saboda maciji ƙato ne iya ganin ka ya gama da igiyoyi ya gama da sassuna yanzu zuwa su ya kahajiya ta ya samu iya mutanen da zai canza amma ɗan mutum guda da ya karɓi da fir'auna ba a wuce gida fir'auna sai ya san sama kujerar fir'auna da fir'auna ya gama titin rinjime mai ya yi girman fere ko ta yi shi zai fata ta fir'auna sai fir'auna ya ji tsoro wata kasa mai arshi ya kucike daga bisa kujera ya faɗo ka jiboya a ƙasar sarki ya faɗo daga bisa kujera a ce ya iya tsaye da ya faɗo bai farke ba wa farra ila kadari ya daga da gudu zuwa bene a to maciji bai na wakai sani ba fata da a wasu ƙwaban maciji sai ya yi su su sai ya fir'auna ya yi taka arba'in shi ya taka guda ya shafi fakan da fir'auna ya ga duk inda ya fi makijan annabi Musa na bile duk inda ya fi makijan da annabi Musa na bile sai ya tsaye ya gane gudun bari yace bi haqqi man arsalaka ya Musa khudh hadha al-thuban dide suna ga jin ku na yi na yi har na ga shi bi haqqi man arsalaka ko da ma abin da ka so a diga baki ne kenan ba ana kenan ba to da ba ya ce ana rabu kuma a'la ba to ya gano a kiyaye sai ce bi haƙƙi man arsalaka ya Musa ya kai annabi Musa na haɗa ka da girman Allah da ya aiko ka kuma hada su'ban ka kare mun macije ka in ba ka raba tsakanin mu ba har ka ni da yi na ga yadda ya take zuwa su da yadda ya take itace yadda to abin da ya zo gaba da haɗiyewa ya kai wallahi noma guda zai ne yi sauri ka kame shi kai shi ne ba a maza mu sai annabi musa ya taso ma maki kenan da ya taso ma maki sai ya tura hannu ne cikin bakin maciji fasara asar sai ya koma sanda ki ya ji hana annabi musa sai ga maciji ya koma sanda sai fir'auna da ya ga macijin ya baki ya koma sanda na yi arziki na yi asiri bawurin biyar saharatu sai madafan nan guda saba'in da biyu suka faɗi sujjadar suna masu faɗuwa suna masu sujjada ai ya harrar sajadar jami'a madafan nan su saba'in da biyu sai suka faɗi sajiki da lillahi ta baraka wa ta'ala suna masu sujjada ga girman Allah da ya maki yadda ta canye santunan su da ɗaukar su da zuwa tsarki kuma kingin irinta ta yi fir'aunarsu sai suka faɗi suna ma Allah su tada. Bayan sun yi sujada sun dago kai sai suka ce amanna da rabbi harun wa musa ya kai fir'auna ka ce kanka mun yi imani da ubangida annabi haruna da annabi musa. Amanu billah kaga abin da yake gudu na su imani to sun yi imani da Allah. شبرم يكفي لأنهم بلغوا من علم السحر مبلغا sun kai kula a cikin ilimin sihiri abin da yanzu sun san in ta wani abu ya bayyana to ba sihiri ba ne sai dai ofisa shofar ya ce yan baki da kulli insani ya kamata ga mutum idan talaba ilman idan yana neman karatu an ya buru ga kayan ya yi ta karatu har ya kwara karatu ka ga fasahar madaba bada gurga ya tafi duk abin da ake ce ba sihiri a nan kasar misra to sun kure shi to yau wanga abin da ya bayyana sun san ba dabo ba ne ba sihiri ba ne da suka ga mu'jiza da ya karo sai suka gano annaha laysat min jinsi sihr wannan ba irin kana sihiri ba ne ya annahum la yakhfa alaihim min sihiri shay'un dan ba kana sihiri da ba su sani ba فآمنوا بالله سكما دكتيا دا الله سكتي آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون سيد فرعون يتعى آمنا برب هارون وموسى أنا نكرا لأن هارون دام هارون كان من أبيه ينا سكا مصر ما سيما فرعون الموتى قالوا سكا قال كيبيري سكتي رب هارون wa Musa hatta Musa da baba wa ba to da suka ce rabbi Musa alima annahum la ya'alunahu sai ya gano ba da shi suke ba da annahu ma malaka Musa qatu saboda Musa bai taɓa rego ta ba da yake ne قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قال قالوا لن نوثيك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يات ربه مجرما فإن له فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك فأولئك لهم الدرجات العلى
قال فرعون سركي فرعون سيأتي amantum lahu yanzu kuna sauri ku yi imani da Musa kabla an a'azana lakum tun ban muku izini ba kabla an a'azana ana lakum kafin ni da na gayyato ku in muku izini tu'minuna bi Musa yanzu kun yi imani da Musa walam ta'khudhu minni al-idna ba ku jira izini na ba to innahu lakabirukum na gane Musa ɗaya shi ne kukun, ayi mu'allimukum shi ne malaminku, allazi ya allama kuma sihir wanda ke koya muku sihiri. Ya koya muku sihiri ba ta inda ya tsaye da ku kenan, da aka zo sai wanda bai koya muku ba. Wabuwa ce muku sihir shi ke koya muku sihiri. Allah muku ba'dan ya koya muku rabi wa katama ankum ba'dan ya ɓoye rabi gaba da ku. To ni nan da kuke gani ba kan wallasa ba ne, fa na ƙoƙasti anna aiki ya ku, wato ya ku, zan sa a daddaɗe ku hannuwanku da ƙafafuwanku min khilafin da saɓani. Duk mutum guda cikin ku zan sa a daɗa hannun shi da dama, sannan a gunce mai ƙafa hagu, aikin da za a yi kenan. Ba su saba'in da biyu ba ne, to zai sa a dadda da hannun damar kowa sannan a babban da kafa hagu da kowa wala usalli bannahu wallahi zan tsire ku fi tuburin nahal a cikin kututturan da biyu wala ta'alamunna da sannu ba da dadewa ba za ku gano ayyuna da ni da Allah Musa wane ne a shattu azaba wanda ya fi iya tsananin azaba wa abuka ya fi dawo wata azaba illa ni da ya ka dai san fir'aun shi ne wai yana gaya ma madaba wala ta'ala munna yanzu idan nan sa aka cire maku hannun dama kowa aka cire mai kafa hagu to yau za ku gano ayyuna da ni da Allah Musa wane ne a azaba wanda ya fi iya azaba wa abuka wanda ya fi dawo mata azaba ga wanda bai so ayi ta ta'lamu da sannu za ku gano hal ana shattu azaban amraku Musa da ni da ubangijin Musa wane ne gwanin iya azaba shi Ibrahim radiyallahu anhu yace ma ashadda tubyani fir'auna hada ma ashadda tubyani fir'auna hada mamakin auren kan fir'auna wai Allah yake gaya wannan magana wai sai an gano da shi da Allah wa yake azaba asara madaba gano sittu miyati su ɗari shida ne ruwa sa'o manyan su isnani wa sab'un saba'in da biyu allazi da kanna wai da muka gaya musu walakin jama'atu sahara sai dai taron madaban da yake son a dace ma hannun dama da kafar hagu kullum dukkan su kanu sittu mi'atin sun zama ɗari shidda da mu'jiza ta bayyana sai suka ce amanna bi rabbil alamin rabbi musa wa harun wa qarru sujadan suka faɗi suna masu sujada wa futiha alaihim kullu nan take Allah ya sauko musu da fatihi فشاهدوا الحقيقة سكتوا الحقيقة تاجي سعفا ليتا فلهذا دهك ما خافوا من تهديد فرعون جدتك باكي فرعون فلي مصروبا قالوا مدبا نوبدا سبعين جميع سكتي فرعون لن نؤثرك فزام ذلك با مبيبي تاك على ما جاءنا أكل أبو تيزومنا من البينات na dalilai da hujjojin gaskiya a nan kusa a ce sanda ta koma katon maciji tana haɗe sanduna cikin kwai tana cin duwatsu kaiwa ga ikon Allah ne don haka mu ba za mu zaɓe ka bayan mu'jiza ta zo mana ba wallazi fasarna mun rantse da wanda ya halice mu shine Allah mu ba za mu zaɓe ka ba fa'atima an tafahat duk abin da kake iya yi ka je ka yi ba wai ya da hannun dama da jira ka hawa a'a faqati ma an taqa duk abin da kake son yi ka je ka yi ai aqdi ma shita abin da duk kake da mai kai inna ma taqdi duk hukuncin da za ka yi hukuncin ka yana tsayawa hadihi da hayatid dunya hadihi da hayatid dunya ba ta rayuwar duniya a rage hannun ka zamuka hukuncin da za ka yi mana na azaba fi duniya ba ba iya kashe a nan duniya wani hannu mujizafi da akira mu ko yan an je lahira za a yi mana sakayya da gidan aljanna inna na mu dana da kake gani amanna da rabbina mun yi imani da ubangijin mu Allah subhanahu wa ta'ala liya gafira lana dan muna son ya gafarta mana hasayana kurakuranmu na shirka wa ma a karatana da wanda ka tilasta mana yi mina sahib na dau ma'ana Allah zai gafarta mana kurakuranmu ko zai gafarta mana sihirin da kake mu je mu koya dan mu jariya da annabin Allah muna neman gafara Allah akan wannan laifi da muka yi wallahu Allah khairun minka thawaban ya fi ka iya ba da lada idza uti'a in abi Allah wa abqaika azaba Allah ya fi ka dawwamar da azaba idza uti'a in an tabe shi hakaza sa'u min ahlillah nan ta jama da wannan sun yi imani da Allah sun ba da gaskiya da Annabi Musa kuma Fir'auna bai daddara ba yasa aka dadda da hannuwansu na dama aka dadda da hannuwansu na hagu jini ya yi ta tsaya har sun ka mutu Allah ta'ala ya ce inna human ya tarabbahu musliman wanda ya zo wa Allah yana kafuri to innahu yadda lamarin yake man ya tarabbahu musliman wanda ya je ma Allah yana kafuri irin fir'auna fa inna lahu jahannama Allah zai jarrabe shi da wutar jahannama la ya mutu fiha ba zai mutu a cikin ta ba ba zai ya huta wala ya haya ba zai rayu ba hayatan tamfa'uhu rayuwa da za ta ta amfane shi wa man yati mu'minan wanda ya je ma Allah a lahira yana mu'mini kada amila salihat yayi ayyuka masu kyau irin farillai da nafil biri faulai ka wa'annan lahum ad-darajat al-ula darajoji madaukaka sun tabbata gare su
جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي فاضرب لهم طريقا فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى
wanda duk ya je ma Allah ranar tashin kiyama yana mumini kuma ya yi aiki mai kyau to wayannan su ne Allah zai ba wasu darajoji maɗaukaka da yake an tara jabul ula jam'u aliya mu'annasu a'la jannatu adli masu imani Allah zai ba su aljanna ta dawwama ko jannatu adli Allah zai ba su aljannar dawwama wanda yake al'anhar ƙoramu guda hudu da jiri tana gudana min tatiha a ƙarƙashin ta khalid ki ne fiya suna masu dawwama a cikin gidan aljanna wa zalika shiga aljanna shiga aljanna a dawwama jaza'u man tazakka shine sakamakon wanda ya tsarkake zuciyar shi daga aikata zunubai Allah subhanahu wa ta'ala yake wala kad auhayna ila Musa mu aiko mu annabi Musa alaihi salam bayan Fir'auna ya kanta mata ba alistri ji ibadi ka tafi da bayina a cikin dare ba da zalika bayan an kace mata ba da shekara 20 ko shekara 40 a wahallahu ta'ala ila Musa Allah ya aiko mu annabi Musa بعد عشرين سنة بايع عن شكرة عشرين تكشف هذا بل أو بعد أربعين سنة هو بايع شكرة أربعين على الأصح أما في إنجاز رواية الله يا أيقوم على النبي موسى أن اسري عبادي كتبت باينا بنو إسرائيل ليلا أتكندري من أرض مصر كفر كريم مصر رسول زوا كسر فلسطين تشاف فاضرب لهم كسنيا مصر طريق اليمسر هنيا مسسا في البحر أشتم قلبي معنى كبودا مصر هنيا مسسا أشتم قلبي to ya za a yi hanya busassa a cikin gulbi za a yi gari famsa salama umar bihi sai kama wanda aka hore da shi wa'ai fasar lawar arda Allah ya sa ya bugi gulbi da sanda gulbi ya fashe hanya goma sha biyu Allah ya busar da ƙasa kamar rufin bahari suka bi ta gulbi suka wuce Allah ya ce idan kun shiga ruwan za ta hau kan ka ji tsoron darakan riskin fir'auna gare ka ba zai iya cimma ba wala ta ci a garakan kan ka ji tsoron wucewa a cikin ruwa fa atba'ahu fir'aun sai fir'auna ya bi banu isra'ila bijunudihi da rundunar shi Fir'auna ya bi annabi Musa da rundunar shi ailan ma asfasu da gari ya waye tare da Fir'aun sai Fir'auna ya fito bijunudihi da wata irin runduna ya tsulubu Musa yana neman annabi Musa an ce rundunar da Fir'auna ya fito da su sun fi ƙarfin mutum miliyan biyu su banu Isra'ila ba su ta dubu ɗari bakwai ba to ya fito da kusan mutum miliyan biyu a kan wasu. Ba gashiyahun ma gashiyahun, abin da ya lullube su sai ya lullube su min yami na gulbin ƙulzu. Bayan sun shiga a cikin wannan hanyoyi guda goma sha biyu, sai Allah ya ce ba gulbin nan da ya sandare ya narke. Yana narkewa sai ya lullube fir'auna da mutanen fir'auna. Amma kafin ya shiga har da turki da barazana yana cewa ai ko gulbi ya san sarki yana gaya mai bayanai ku kalli gulbi da ya ga sarki ya taso mai ai kun ga yana har ya tattace ya yi hanyoyi guda ko shan ko gulbi ya san sarki to saboda mun guma yau sai na to a dai wuce ta a wuce ma'ana in ya gama tura su in gulbi ya rage su mutu shi ya dawo gida to Allah ya sa yana saman doki dokin fir'auna shawa gare sai shi ko jibrilu sai ya zo da godiya ita kuma godiya kyakkyawa tana son sai tana ji gaban dokin fir'auna sai tana dan maɗi tana dan guga jiki dai sai dokin fir'auna da ya ga abun nan godiyar jibrilu sai ya zabura sai shi kuma jibrilu ya ƙara gaba sai ya zo shi ya ji godiya shi kuma jibrilu ya ƙara gaba shi kuma doki ya ƙara ji godiya sai ana ma fir'auna shigo shigo masu shi kaga fir'auna na bisa doki so yake su gama shigewa in sun nube sai sai Allah ya sa bai shiga ba to doki ne yana da sha'awa sai ya ga godiya a cikin jibrilu ne. sai jibrilu na yi gaba shi kuma yana ƙara yana yi shi jibrilu ya ƙara gaba doki sai yi sai da aka kai tsakiya inda bai yiwa a yi masa a dawo sai Allah ya ce ba gurbi to yanzu na ba izini waliyan Allah mutanen annabi Musa sun sun cikin sun hai mai kamar yana ne duk arme su sai gurbi ya narke gaba ɗaya kamar ƙanƙara ta ka dole su dan haka faga shiyahun ma ga shiyahun minan yanzu abin da ya lulluɓe su ya lulluɓe su na ruwan gurbin nan ai fa akira kahu sai Allah ya rike abahabahu Allah ya ɓoye abun ji azumati saboda girma ne wa haulihi da bansuwanci وأذل فرعون قومه كاغا فرعون يا هلكت متانه شي تساوا وما هدا bai shiryar da su ga hanya mai kyau ba ya kai su ga halaga ya kai su ga ikiyar ba
يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى صدق الله العظيم
يا بني إسرائيل يا بنو إسرائيل وتانا النبي موسى قد أنجيناكم mun tsirar da ku min aduwikum daga wannan makina ku fir'auna bi jira'ihi mun nutsa da shi a cikin gurbin kurzu wa wa'adnahu mun muku alƙawari za mu ba ku littafin attaura jalibar turin aiman a gefen dutsen turin sina'a a gefen da na dama muka ce tun da mu tsere da ku fanutiya musa a taura za a ba annabi musa a taura ke da amali bi hadan ku aiki wa nazzalna alaikum mun sauko muku da almanna darqa wattalwa da ya shida kuma wani abubuwa guda biyu a taranjabi a taranjabi ruwan darba kamar ruwan zuma kenan watsairu sumana da kuma yan gidajen tattabaru ma'ana banu isra'il bayan allah ya tsayar da su daga sharrin fir'auna sai ya zama idan lokacin cin abinci ya yi kowa zai kawo kwano guda biyu da langa da kwanon sha. Langaka za a ji kama ita da soyayyin ɗiyan tattabaru. Soyayyin ɗiyan tattabaru, burolas ɗin na tattabaru irin na misa ɗin nan, wanda sun koshi sun ke hutu, to kuma suya irin ta kudura ta Allah. Ta ga ba ka ga maganan magi da gishiri da a suya ce ta Allah. To kawai ko da za ka zo, langaka an ci kama da soyayyin tattabaru. Kwanon sha an ci kama shi da zuwa irin farar saƙa ruwan zuwa in ka ci biyan da ta ka sha ruwan zuwa ta riga iyakar ta ganga ta ke nan to shi ne Allah ya ce wa anzalna mu ne muka saukar da almanna darba ruwan zuma wasarwa da yan jina alaikum gare kuru ku rika ci min tsayi ba daga daɗa ɗan mara zakana kuma abin da muka an zuta ku allamuna alihi alaikum wanda aka yi ni'ima da shi gare ku wala ta tsallau kada ku yi shishigi fiye a cikin ɓoye wannan ni'ima ta Allah abin da kawai Allah ka so in an kawo ka shani gobe a baka ji da a baka ga ta ce ta kullum Allah zai baka to ya gudawa mutanen banza sai suka ce kai ila in kuma Allah zunubi gobe ya bawo to ya kama sai su ci rabi su ɓoye rabi to sai Allah ya wuce Allah ya ce wala ta tsallau kada ku yi shishigi fi yakin wannan ni'ima da nan bawo kai ya illa alaikum da dabi sai hushina ya saukan muku a inda ma tafkuruna bi ni'mati sai kuka gawo ce ma ni'ima ta to azaba da hushina zai sauka ay yanzu alaikum kadabullah kushin Allah zai saukan muku ya ku yahudawa mutanen banza wa man yahlila alaihi ghadabi wanda hushina ya saukan mawa faƙatar hawa wannan ya faɗa a wuta. To shi yasa idan ka zo sallah sai ka ce ma Allah siratan ladina an'amta alaihim. Hanyar wayar da kai mani masu ne musulmi. Gairil maghdubi alaihim. Ba hanyar wayar da aka yi hushi da su ba su ne Yahudawa. Wala dhalin ba hanyar batacci ba su ne Nasara. To wa man yahlil alaihi adabi. Duk wanda ya bari hushi na ya saukan mai faƙar da hawa wannan ya faɗa wa wuta jihannama wai ni ni Allah subhanahu wa ta'ala ka gaya musu ya kai Musa ni lagafawo wallahi mai yawan gafara ne liman taba da duk wanda ya tuba daga shirka wa amana yayi imani da Allah ya kadaita Allah wa amila salihan yayi aiki na kwarai yayi barilla yayi nafila sun mahatada sannan ya zama shiryayye to ni zan mai gafara ko zan mai rahama ai bistimrarihi ala ma zakara idan ya dawwama yadda yake gashi taba bayan kuma amana bayan amana amina salihan bayan amina salihan sun mahatada ya zama ya dawwama kan wannan shirya Allah tabaraka wa ta'ala wa'ada bil ghufran yana alƙawarin gafara liman jama'a hadhihi al-ashiya ga wanda ya hada abu taba wa amana wa amila salihan thumma hadada thumma istamarra ala dhalika sannan ya dawoma akan shirya alhamdulillah ana ne muka zo karshen karatu wani yawa wanda muka faɗi dai da Allah ba da shi sunan da muka hada ga wata mana na babban barku Qur'ani da wata Ramadan Allah sai ya mu da cikin wanda yake dantawa a cikin sa Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da gaba lafiya Allah ya tsare mana imanin mu Allah ya tsare mana kasar mu Allah ya tsare mana jira ta ba gaba Allah ya saukar da alheri ya saukar da albarka mai yawa a cikin ta marasa lafiya mu da na gida da na asibiti muna fata Allah ya ba su lafiya ko kuma da ke da lafiya Allah ya kara mana Allah gafarta mana ya gafarta wa iyayenmu da malamanmu da shehunanmu Allah za a aljanna ita ce makomo da gudu su baki daya a farkar fatiha masu nasarar